نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna diga na jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda sake dawo da mu a wannan hadisi mai albarka ga kashin hadisi na wannan babbar littafi na Imam Bukhari a sahih yau muna rana ta eh, talata ina ga biyar da wata na Rabiul Awwal hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya da sha takwas da watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda imam al-bukhari allah ji kansa yake cewa haddasani yahya ibn sulaiman haddasani ibn wahab haddasana malik wa akhbarani yunus an ibn shihab bin zuhri annahu qala akhbarani abdullah ibn abdullah aka yi ko ubayd ibn abdul bin abdullah annabana abbas radiyallahu anhuma akhbarahu abdullah ibn abbas ya bashi labari yace anna abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf raja ila ahlihi wa huwa bimina ya zo wajen iyalansa yana mina a lokacin hajji kenan fi akir hajjatin hajja umar karshen hajjin da sai na umar daga ita bai karo ta hajji ba wani bayan ta aka shi yace fa wajadani sai ya same ni faƙala sai ke ce abdurrahman fa qultu nake ce ya amiral mu'minina ya shugaban mu'minai yace innal musima yajma'u ri'a'an nasi wa gawga'ahu yace wurin taron aikin haji yana tara jama'a ne masu yawa akwai jahilai akwai masu mutane da ba masu matsayi ma'ana kaskantattu wanda za su iya abu na koma baya wa inni ara an tubhila hatta taqadduma madina ina ganin kaɗan saurara har ka je garin madina wato abin da aka yi sai na umar labari aka bashi mutane sun fara maganar wa za'awa mu baya a bayan sai na umar tun da nan shi wani ya ce ni kawai in aka wani zama wani a an fara hayaniya to shi ne labari ya zuwa umar da ransa to shi ne ce zai wa mutane bayani a wannan lokacin aikin hashi to shi ne a nan sai da ya faɗi ya ce zai musu bayani sai abdurrahman ibn auf yake ce mashi ni abin da nake gani ka saurara karka yi anan taron haji domin wannan gurin taron haji yana tara mutane akwai jahiri akwai mutane kaskantattu wanda in aka yi anan sai hayaniya ta yi yawa yace abin da nake gani ka yi hakuri har ka je garin madina fa inna darul hijra yace domin madina gidan hijira ne wa darus sunna kuma nan ne gidan sunna wa takalusa li ahli fiqi wa ashrafin nas yace a can zaka haɗu da mutane suka fahimci addini da kuma zaɓaɓɓu a cikin mutane manya-manyan mutane wazawi ra'ayin da su hankali a can za ka zauna ka same su kuyi hankali kuntan tauna ƙala umar ce sai umar ya karɓi wannan shawara ya ce laƙuman na fi awwal maƙamin a ƙumuhu bi madina ya ce to farkon tsayuwar da zan yi a cikin mutane a garin madina ya ce to zan yi wannan bayani shi yasa a ranar juma'a yawa mutane bayani akan wani al'amari حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم ابن سعد أخبر أخبره يكتوى أخبر أخبرنا ابن شهاب الزهري أخبرنا ابن شهاب الزهري عن خارجة ابن يزيد ابن زيد ابن ثابت عن خارجة ابن زيد ابن ثابت أن أم الآلاء yace imra'atan min nisa'ihi wata mace a cikin matansu na Madina baya atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawa annabi mubaya sallallahu alaihi wasallam to wannan mata ita ce akhbaratu ta bashi labari anna usman ibn mas'ud usman ibn mas'ud Allah kara masa yarda ara lahum fi sukuna hi naqtar atil ansaru ala sukun al muhajirin tace usman ibn mas'ud da aka zo lokacin da mutanen maka suka zo ai duk wanda ya zo daga makka haɗa shi ake da wani a madina a ce ya zama ɗan gidansu aka rarraba mutanen to da suka zo da ke da dama suka zo sai aka yi ƙuri'a kowa wanda zai samu ya samu gana ku to take cewa mu usman ibn mas'ud shi ya hutu a gidanmu kenan da aka yi wannan ƙuri'a sai hutu a cikin gidan wannan mata da take ba da labari a cikin rabon su kenan al'ummul ala take cewa fashtaka usmanu indana sai usman bin mas'un ya yi rishin lafiya shine farkon mutumin da ya rasu bayan an yi hijira an komo garin madina shine farkon wanda ya rasu usman bin mas'un Allah kara masa yarda ta ce ta yi rishin lahiya a gidan nasu kuma ai kaga su ya zama dan uwansu take cewa fa marrantuhu ni na jiye shi hatta tubiya Allah karbar shi waja'alnahu fi aswabi muka mishi da kawai da tuwahinsa fa dakala alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lokacin an sa shi da kawani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida tace fa qultu sai nake cewa nake cewa ga wannan mamaci rahmatullahi alaika aba sa'ib jin kai na Allah ya tabbata gare ka baban sa'ib jana bayan yaro take mishi adda tace shahadati alaika laqad akramaka Allah tace shaidar da nake maka hakika Allah ya karrama ka to wannan magana wata magana mai tace shaidar da nake maka Allah ya karrama ka fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake ce mata wa ma yudriki anna Allah akramahu wa ya sanar da ke Allah ya karrama shi ka gani ko inda addu'a ta yi ba wani matsala amma ka ce ya samu kaza wannan abu ne da waye ya ce waye ba ki labari Allah ya karrama shi kuma wani ba yana nuna ce Allah bai karrama shi ba amma da yana tauri tana da labari akan haka ko ta faɗi ne shi yasa ce mata waye ba ki labarin haka ne waye sanar da ki qalat qultu la adri bi abi anta ummi ya rasulullahi faman tace wallahi ban sani ba ina ba da masa uwa da uba na a kanka ya rasulallah wa ku zai ba ni labari ilmar labarin komi ƙala sai ce amma huwa faƙar ja'ahu wallahi liyaqiyin ya ce to amma dai abin da za mu hada wannan usman ibn mas'ud haƙiƙa yaqini ya zo masa shi ne mutuwa shi yasa ake na maza Allah ya fasarta wa abu rabbaka hatta ya ce ka yaqini kenan da aka ce ka bauta Allah har yaqini ya zo maka ba 'yan wa'incan 'yan faida ba da waɗancan 'yan haƙiƙa ko don suke cewa wai in ka samu yaƙini ka wasa bautar Allah wala mu zai masu hankali yanzu ka riba ga wannan mutum mai gashi wanda mai gashi dan anti inin fannin da yake wai ashe dan anti kai mutane kan Allah mutane da ana shari'a ta musulunci wala da an kare mutane kada rishin shari'a ta musulunci ya kama mutane yanzu ya rika ba da abin da ya ga dama ya zo kamar mawaƙin garin shi amma wai ya shi dan an tsaye ta ba sallah ba salati kuma yan muhadatul wujud kowa Allah ne su a gurin kowa Allah ne saboda kuma shugaban su shi ya ci ko ma mai ci ko kare ma ko mi wanda yake amma yanzu kaga wannan mutane wasu ne yanzu a yau suke faɗa har da taron jama'a kusan su to wallahi duka nan ba hukunta mutane ne addini ba shi da gata a kasashen mu wallahi ba shi da gata ka zama da shigantakar ai sai a nan wajen a an wani wuri kai ta ai ba ka kai labari ba yanzu za a cire kanka da kai da wanda suka bi ka duka cire kanku za a yi to sai annabi sallallahu alaihi yake cewa lalle yaqini ya zo masa yace wa illahi inni la arju lahu alkhair yace wallahi ina masa kaunar alkhairi akan kenan bayan ya rasu yace ina masa kaunata alkhairi so daga wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi masa kenan ina mishi fata na alkhairi kenan ina mishi fata Allah ya karrama shi wannan duka ka gani annabi sallallahu alaihi ba da kan yace wa ma adri wallahi wa ana rasulullah yace ni da kaina wallahi ban sani ba kuma ga ni ne manzon Allah ma yafi albi yace ni ban san ya za a yi da ni to da haka kenan karkawa mutun garanci to wannan baiwal Allah da ta ji haka kala take cewa fawallahi na rantse da Allah la'u zaki ahadan ba'adahu ita ce bayan shi ba wanda zan ƙara tsarkake duk wanda zai magana kai ban na tsarkake in ce ko ya mutu na ima ko ya kaza a sai da mashi addu'a amma ban tsarkake shi yasa ba a tsarkake mutum wallahu zaki ban yashi qalat sai ce fa aha zanani zalika take to wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ya sanar da ki Allah ya karrama shi ta ce to wannan abu ya sa ni cikin damuwa tana tunanin kar aje ma bai samu wannan matsayin ba kenan saboda tana mai tunani kenan tana tausaya masa ga abin da annabi sallallahu ya faɗa shi kuma yana koya mata abin da ya kamata a rika faɗa ne take tafa ni mutu sai na yi barci ta kwanta ta tafa uritu li usman bin mas'un ainan tajiri ta je sai aka nuna mun amurki ga usman bin mas'un korama tana gurguda tana gudana gare shi kaga wannan murkin da suke ne fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akbartu na zo wajen manzo Allah sallallahu na bashi labari cewa wannan bawan Allah da ya rasu a gidanmu Usman ibn Mas'ud na masa mulki na ga idan ruwa yana gudana a wajensa fa qala zalika amadu yace to wannan aikin sa aikin da ya nagari shine yasa masa wannan shi yasa aikin ka nagari shine matsayin ka wajen Allah ba wai ba dangantakarka ko matsayin ka ko a aiki ne na'am
كان يوم بعاد يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد اكتفل جيوبهم وقتلت سرارهم بكل حساب حدثني محمد بن مسلم حدثنا عند حدثنا شعبة عن شعبة عن أبي حنيفة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفطر أو أضحى وعندها ملكان يغنيان بما تصدقت الابصار يوم الدعاء فقال ابو بكر مزمار الشيطان مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا بما يا ابا بكر ان لكل قوم نتيجا وان عندنا هذا اليوم.
وياي. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان يوم بؤاس يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم tace ranar bu'as ranar da ake buga yaƙi ne tsakanin laraba madina ausu da kazaraju wanda duk lokaci lokaci ana buga wannan yaƙi wanda har ya kai ya raunana al'ummarsu kullum mazaje suna ƙarewa tace to wannan rana rana ce da Allah ya gabatar da ita shin huda ga manzon sallallahu alaihi wasallam tace ta faqadima rasulullahi sallallahu alaihi madina annabi sallam ya zo garin madina lokacin nan yan garin madina wa qadibu taraka mala'uhum jama'a su ta rabu an samu rabuwar kai shi yasa in zaka ci nasara akan mun da sun rabu to yanzu zaka ci nasara a yanzu kowa ta kashe ki to saboda haka wa qutila saratuhum manya manyan saratu kenan shugabanni an kashe shugabannin su kenan fi dukulihim fil islam wannan ya zama shin wada wajen shiga su musulunci a nan suna zuwa gaba ɗaya suka wada musulunci kenan wannan yaƙi da suka yi ya zama shi huɗa ne ga manzarsa lokacin nan ne ja sun raba kai an kashe manya-manyan mutane yanzu kaga da suka samu addini gaba ɗaya suka gamu aka samu haɗin kai ya zama shi huɗa ce ta zuwan annabi su sallan ga shigar wa'annan mutane cikin musulunci حدثنا محمد بن المثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل رضي الله عنه دخل عليها بمن أبو بكر الله قال مسير لا يشبه وجن ينشا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها أنه صلى الله عليه وسلم shi yasa uba ya halitta ya je gidan diye shi saboda ya halitta ko da ba izinin miji yana yana da injin da zai yi amma yanzu kaga mu da ke al'ada ta taba mu yanzu da baban matar ka zai zo gida da kawo ta zaka yi da shi daga kawo haka nan ka zo kana da mu a gida amma kuma yanzu kanan kananka kananka sai ya zo ko wani kuzan kin sai zo ka taro shi da tawo ka damu ba shi ko wancan haramu ne yazo shi ko wannan ya halitta yazo shi kuma kai ma wannan shi yayi kwanciyar hankali gare ka amma kuma da ke al'ada ta bata mu sai ka damu da wannan baka damu da wancan kaga wannan yana nuna cewar al'ada ta tasiri a mutane banda banna ba abin da ake annabi sallallahu abubakar ya shigo wajen aisha annabi sallallahu yana wajenta yau ma fitirin au adha ranar sallah ta azumi ce ko ta layya wannan shakku na mai riwaya ne in ma sallar azumi ranar idi ne ko na azumi ko na layya wa inda kainatani akwai zabiyoyi guda biyu masu waka suna ke ta zabiya na hausa tuganniya ne bima ta'azafatil ansar yawm bu'as suna waƙa suna rera abin da masu waƙa suke rera ana yin zamban juna akan wannan yaƙi na bu'as kenan ana ana ana waka irin wancan yaƙi da aka yi a baya faƙala abubakar sai abubakar ke cewa mai zimaru shaitan gara ya shaitan a jina na musallam gara ya shaitan ku zo kuna waka a jina na musallam aisha ya niheta ta zo kusa na musallam faƙala nabi sallam da aha alazar ce barta gaga shi kenan yanzu kenan babu zancen kyara da ya abubakar ce barta abubakar inna li kulli qaumin idan kowace mutane suna da idi wa inna idana hadal yau ya ce idin wannan rana wannan hadisi ne kamar da kuke gani ingantacce to sai dai mai mutane suka labe da wannan suke abin da suka gada ma da an taba su da sayin bukhari da gudu sai su ce ai a sayin bukhari aka zo aka ce ai annabi sallam gashi a gidan shi ana waka to na daidai ka kalli wakar da kai kake karewa ka kalli wanda ake a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na daidai mace ce a gidanta kuma 'yan mata ne guda biyu suke mata wani kuma ranar idi ko sun ɗauki wani abu sun kaɗa shari'a ta yarda kaga kenan wannan ya sha mu amma su wani suke kokari su kare wannan abin da kuke gani ayi na kaɗa kaɗa ne ko masu wani kaɗa kaɗan da sunan majalisi yake jago majalisin shera a zuwa haɗu da maza da mata ana kiɗi ana kaɗa kaɗa ana ana faɗin kuma kalmomin da ake faɗi wasu kalmar masu kafirci ce amma mutane suke kokari sun kare wani shi yasa a kullum ta duniya mutum in dai baka san aqida shi akwai hadari yocin da yanzu misali mutum ya zo maka ya ce maka hadisi a cikin sahih bukhari ya zo baka labari akan haka in baka san aqida shi sai ka yarda sai ya kare dalili da wannan sai ya kare duk bannan da ake kuma kai karkata ya karkace abin a sahih bukhari yake ko wani ya zo soki ma littafin da wannan to so da haka ya kamata mu gane bambancin abin da ke na daidai babu yadda za a yi a cakuɗa maza da mata musulunci yar a sallah ma ba a yi rabu ne ba sallah ba ai sallah ne ita ce ibada ko wanne ana yin ta magana ma ba a yi wani bai kallon wani ko to amma duk da matsayin sallah an yi rabu za su kwatsu da mata ba su kwatsu ba to ina kuma wani abu za a zo hannu duk wani abu da kuke gani ana haɗuwa maza da mata duka musulunci bai yarda ba kuma wallahi yan uwa akwai haɗari ba na wasa ba wayan abubuwa da muke ɗaukar su masu sauƙi a gurin Allah abu ne mai girma yanzu misali ku ɗauka irin al'adunmu a garuruwanmu a yau idan ana sabga yadda mata suke zuwa su cunkusu a zo mata har a titi haka ne ko yanzu abin ya lalace mata suke cin tuwo a titi a zo ajiya mata runwa su cin abinci haka ne ko kuma bayan wannan matan nan in suka shiga gidan nan maganar katuwa wata sawo ijabin ma babu haka suke yawo girgir girgir a cikin gidan mutane amma kuma mazan na yan uwan gidan da wanda suka shahada da abokan da shiga suke wannan rayuwa kun san ta mai ba rayuwa ta musulmi ce irin rayuwar maguza ce Allah kare mu dole ne ya kamata a ce mun kai matsayin da za mu tsaya mu yi nazari kawai da karfi da yaji mu hana in ni na hana kai kana duk muka ga yanzu misali nan duk gaba da muka muka hana to wasu ma su yi kuɗi amma in ba kai kaɗai baka isa ka hana ba sai jama'a kowa ya tashi tsaye kowa ya hana saboda haka sannan za su samu sauƙi amma abin da ake ya ɓaci a zuwa haɗu maza da mata to kuma ina inda ake zuwa har kiɗi ake ana orkes musamman ma a wannan wata da muke ciki da ke lokaci ne na aulace aulace mai yawa ana gaba kansa ya kusa karewa da wata mai kama wa a yi ta tsarewa titina ana kaɗe-kaɗe ana yi maza da mata a kewaye wannan ba ɗabi'a ba ta musulunci ba ɗabi'a ba ta musulmi wannan asali a garin arnawa ne ya kamata a ga irin wani ba a garin musulmi ba to saboda aka kaɗai akwai haɗari ba na wasa mu dai muka ɗauki abin mai sauƙi amma shi dai Allah ce huwa inda Allah azim a gurin Allah mai girma ne to bismillah malam حدثنا مسدد حدثنا عبد المالك حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا اسامه قال سمعت ابي حكيم حدثنا يزيد بن حميد العقوبه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علوم المدينه في حي قال لهم بنو عمرو بن عوف قال فقام فيه أربعة عشر ليلة ثم أرسل إلى ملك بني النجار قال فجاءوا متقلبي الصفوفين قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته أو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى حتى ألقى حتى ألقى بجناء أبي أيوب قال وكان يصلي حيث أتته الصلاة ويصلي في مرابط الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار سامحوني حائطكم هذا فقالوا لا والله لا نملكون لكم إلا إلا الله قال فكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خراب خرب خرب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخير فسبلت وبالنخل فقطع قال فصبت النخل قبلة المسجد قال وجعلوا عبادتيه إدارة قال قال جعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم انه لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجرين أي تسي وانا حديثي نامو حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حا- وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث فقال حدثنا أبو تياء يزيد بن أمير الدمئي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنس بن مالك الله قال مسلاك سوى لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لوكتن أنه سلم يزوج المدينة هجرة nazala fi uluwil madina ya sauka a can baki baki wuri wuri mai tudu mana can bakin kuba na garin madina bi hayyin yuqal lahu banu amr a cikin wata unguwa da ake ce musu banu amr nan da inda masallacin kuba yake ibnu auf qala fa aqama fihim arba asharata layla yadai kwana dare goma sha hudu a wannan wuri bayan an gina masallacin kuba an yi wannan masallaci sun ma'arsala har yanzu bai karasa cikin garin madina lokacin madina kamar da zango da birni ne kenan duk gari ɗaya ne amma kuma a rabe ke son cancan ne saboda haka sai bayan kwana sha hudu sannan zai je gari- zai shiga gari kuma sun ma'arsala ila mala'in bani najjar ya tura jama'ar bani najjar wannan su ne ɓangaren 'yan uwansa na wajen uwa kala sai ke cewa faja'u mutaqallidi suyubihim wayannan mutane sun zo su raka annabi sallam a shigo garin madina suna rataye da takubbansu sun yi shiga ta mayaka suna rataye da takubbansu saboda haka kala wa ka'anni anzuru ila rasul sallam mai ba da riwayar anas yake cewa kamar ina ganin manzo Allah sallam lokacin ne zan da muke cewa da idan zai ko kamar ina ganin sallallahu alaihi wasallam ala rahilati wa abubakar dufahu yana kan taguwarsa abubakar na kuturinsa sai ke cewa wa mala'u bani najjar haulahu suka jama'a ta bani najjar suna dama da haulinsa ana tafiya hatta alƙa bi bina'i abi ayyub har ya sauke abin labtin dabbarsa ya sauka ya durkusa da taguwarsa a farfajiya ta Bani- eh, abu ayyub al-ansari Allah ƙara musu yarda gaba da ala fakanu yusalli haizu adalakatu sala a lokacin nan babu wurin sallah da aka ware yana yi duk inda sallah ta kama yana yi wa yusalli ji marabidul ganam yana yi da ake daure ya tumakai da awakai ma qala summa innahu amara bi bina'il masjid sai ya umarni ya ce a gina wannan masallaci nashi kenan yanzu a musulunci masallacin da aka ware gina wanne ne uba sannan aka gina masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yawwa fa'arsala ila mala'i banin najjar waja'u ya tura wa jama'a na banin najjar suka zo faƙar ya ce ya banin najjar saminu ni ha'izakun haza ya ce kuma kuɗin garkan nan ta ku so nake a yi masallaci a nan ya ce ko samun kuɗi in biya faƙalu la wallahi suka ce a ba za mu karɓi komi wallahi la nutlubu samanahu illa ila la suka ce ba ma neman kuɗin sai dai a wajen Allah qala fa kana fihi ma aqulakum yace to a cikin abin da nake ga muku kanu fihi qubulul mushrikina da a gurin akwai makwantan kafirai gurin da aka yi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da makwantai ne na kafirai wa kana fihi khirabun da tsayin gidaje da bango ake ta bango ko na abubuwa duka anan da tsayin itace da sauransu wa kana fi nakhal fi nakhal kuma akwai dabino fa amara su sallam bi qubul mushrikina fa lu bi shak yace kabar kaburran mushrikan a tone su aka tone aka hudo kasusuwan a sai can wani wuri a biya ku gane ko aka tone kabarin shi wa bil khirabi fasu yasu ko na tsayin katabun da gara dakunan aka zo duka aka yi nebokin gurin aka bige su aka daidaita gurin wabin na khalifa kutsiya dabina aka yayyanke shi idan za a yi masallaci ƙala fasaffun na khala iblatar masjidi suka jera wannan dabina da aka sassare wajen ƙiblar masallacin tunda da shi aka aikin ƙala wa ja'alu idadatai jara suka sa gaɓar biyu ta tsakowar masallaci a sallam aka sa duwar wasu da duwatsi aka taro ta wannan bangon da wannan bangon ƙara ja'alu yankulu na zalika sakhar sai ga suna ɗauko wannan dutse lokacin da ake gina masallacin nan wahum yartajizuna suna yartajizuna suna yin rajas shine waka wa rasul sallallahu ma'ahum yaqulun wa zalika tare da shi ake fada suna cewa ga waka da suke Allahumma la khaira illa khairul akhirah Allah babu wani alkhairi sai alhin na lahira fansurul ansar wal muhajira ka taimaki mutanen Makka da mutanen mutanen Madina da mutanen Makka yanzu kaga wannan ai waka ce to yanzu wannan waka ya kace ji kalmomin ta me kyau amma wani zai iya lafiya da wannan annabi yayi waka da sahabbai zo ya tabka waka ta in aka dora sama ya tawatsa gane ku zai faɗi kalma ta kafirci kabulat kalimatan ta hauru min afwahim in ya na illa kaziba saboda mutane kare su rabe su biya bukatunsu to ya a ƙara babu ɗan in bayar tsawo a ƙara eh a yi shi bayar tsawo
قال سمعت الله بن عبد العزيز يسأل السائل أخت التنجري ما سمعت في سكنى مكة قال سمعت العلاء بن الحكمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصبر
yayi jiga nan babun iqamatil muhajir bi makka ba'da qada'i nuski babun da ke magana akan idan mutum ya kare kusan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma garin madina kuma aka faranta mutane dole ne su hijira su komo garin madina to idan mutum ya zo makka ko aikin hajji ko wani abu da ka kare ake su kai maza maza ka koma saboda haka aka bara bakin kwana uku karka wuce wannan tun da kai ai yanzu ɗan hijira ne wannan ma saboda biyan bukata aka baka kwana uku وسينا كتوا حدثني إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري أنه قال سمعت عمر بن عبد العزيز يتناجي عمر بن عبد العزيز ألا يجكنسا يسأل السائب يسأل السائب ينا تنبيه سائب بن يزيد كينا ابن أخت النمر ما سمعت في سكنة مكة yace me kaji kenan me kaji daga wajen magabata sahabbai akan damar da mutum yake da kwai ya zauna a makka ƙala samitu alabin hadarami ya ce naji alabin hadarami ƙala yake cewa ƙala rasulullah sallam ya ce manzala sallallahu alaihi yana cewa salasun lil muhajiri ba'da sadr ya ce ɗan hijira wanda hijira ya koma garin madina idan ya zo makka to iya da kwana uku bayan an gama kenan an juyo kenan a ƙare daga ai zaman mina kenan kana da izinin kai kwana uku saboda bukatunka bayan wannan kuma sai ka lauta ka tafi garin maka sai mutu da nan to malam haruna Wow. to yayi malam ke cewa amma da malam ibnu amir da malam nafi da malam nafi da abdullahi ibn amir wayannan malamai biyu yace bila wawin suna karanta alladina takazu sauran malamai ko walladina takazu masjidan dirara su sun ƙara wau amma da malam nafi'u da malam ibnu amir alladina takazu masjidan dirara sauran malamai sun ƙara wau walladina takazu masjidan dirara sai ce wa dumma fi man usisa ma kasiri wa bunyanuhu wala eh to wannan malaman biyu ne nafi'u ne da malam ibnu amir suna ce amman afaman usisa bunyanuhu sai dai shi warje ce afaman usisa bunyanuhu ya yi nakal amma da kanun da sauran almajirin ibn amir kenan su afaman usisa bunyanuhu kenan a ce usisa alhamza a mata ruwa sun amushi wasani kasa bunyanu amushi ruwa akan mabani da majhul afaman usisa bunyanuhu na ibn fa'il to yanzu su kuma sauran malami aba man assasa kenan alfa'il min mutsatsi taqdir huwa bunyanahu ya zama fa'ul amman assasa bunyanahu shi kenan ya kare yana kenan wannan kira kenan duka biyu ta waɗannan malami har wancan na farko allazina takazu inna su ne masu allazina su ne masu aman ussisa to sai na gaba ke cewa wajurufin sukunin dammi fi safi kamilin yake cewa malam Hamza da Malam Shuba da Malam Ibnu Amir kenan malaman nan biyu da rawi ɗayan nan gaba ɗayansu suna cewa jurufin haɗin ce jurfin jurfin da ɗalmi ai duka cewa muke mu jurufin ko su kuma jurfin da ɗalmi sauran malamai kuma jurufin harin fanhara bibi na da ta sai kuma tukata a ƙulubu ya ce fatuhu dami fi kamilin ala ita da malam hamza da malam ibnu amir da malam hamsu suna cewa takatta a ƙulubu sauran malamai tukatta a ƙulubu tukatta a ƙulubu su kuma takatta su kuma tukatta a ƙulubu kaga irin wancan ne da shi ma na mabinin majhul to saboda haka kenan iran nan ma mutum biyu ce ta rabu to sai kuma yazigu ala fasli yazigu fariq minhum yace masu cewa yazigu musa ta tazigu qulubu fariq minhum tazigu qulubu a yazigu za a ce masu wannan kira ce ala fasli malam hafsu da malam hamza sauran malamai tazigu qulubu kiran masu yazigu su ne yan kadan yawwa sai kuma a karanta a wala ya rauna annahum yubtanuna fi kulli amin marratain marratan aw marratain yace ya rauna mukhatabun fasha yace malam hamza yana cewa taron shi ta yake sa shi kada a cikin malamai dukkan malamai gaba da kowa ya rauna a wala ya rauna shi kuma a wala ta rauna annam yubtanuna fi kulli amin marratayn aw marratayn shi su sauran malamai ana magana da wanda ba sa nan shi ko ana magana da wanda suke nan saboda haka malam Hamza shi kadai to kuma malam ce sura ta mu ta kare za mu shiga kuma sabuwar su kenan surat tauba ta kare daga nan sai an samu ya atil idafa yace akwai ma'iya yace ma'iyar ma ya aini ko ya ce an samu ya guda biyu ta ma'iya ma'iya ƙulubu can ma'iya yawwa ma'iya abadan wala ta sadi ala arimin ma ta abadan ta kuma can da ke ce ne ma'iya abadan wala ta kuma ala gabar ta wannan ita kaɗai ce ma'iya guda biyu ne sauran duka babu wata ya ta da zafa sai wannan kenan sura ta ƙare ma iya abadan ma iya aduwa ko haka ne da su bi suka rage kenan sauran sai sabo sura insha Allah suratu Yunus subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam ana maka a riyar sami wani babin